أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألا مدوكتين سلفيا كام يوم هدو دوات رمضان هجرة أن صلى الله عليه وسلم وجود ياد نبي وجود أربعين وما يوم ترى دوات بيار ميلادية وجود قوم شاترة أو أن مسلاتي نتاق البركة مسلاتي مرجعي alhaji haruna dan ji Allah ya gafarta masa domin ci gaba da tasirin alkur'ani mai girma na watan ramadan wannan zai zama majalisunmu na hudu insha Allah ta'ala kafin shiga cikin tafsiri akwai tambayoyi da farko ya ce assalamu alaikum malam ina bukatar a taya ni addu'a akan neman aure sannan ina neman addu'ar in daina saba ma iyayena Allah madaukakin sarki ya taimake ka Allah madaukakin sarki ya sa ka samu mata ta gari sannan kuma Allah ya baka ikon daina saba ma iyayen naka iyaka kai ma sai ka sa a zuciyarka ka kawo kusa cewa saba ma iyaye bala'i mutumin da ya zama yana saba ma iyayensa to bala'in sai yana da girma Allah ya yi umarni da a yi biyayya ga iyaye yi ma iyaye biyayya ba lallashin ɗa ake yi ba a wajibi ne saba musu yana daga cikin manya-manyan zunubai Allah ya umarni bayan an bi shi shi kadai an bauta masa shi kadai ku sai iyaye wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana to da kadiya ga iyaye wajibi wanda yake cewa malam mace ce mai shayarwa kuma in ta yi azumi jaririn na ta zai sha wahala in ta sha azumin ciyarwa za ta yi ko ramawa za ta yi ƙauli radihi ramawa za ta yi idan ta sha azumi lokacin da ta gama shayarwar tata sai ta rama wannan azumi akwai mazhabin da suke ganin cewa za ta ciyar amma magana tana da rauni saboda ka magana ta fi inganci ita ce za ta sha azumi sannan kuma idan wannan lalurar ta ta ta kawo sai ta zama ta rama azumin da ta sha insha Allah ya kuma cewa malami ne ina wankan sarki sai na yi re kafin gama to ya labarin alwala to ka ta kai in ka gama sai kai wata alwalar da ka kai sallah bana idan mutum yana azumi sai ya sai sha'awa ta mata suna aji a makaranta kuma ba tare da ya kusanci wata mace ba amma ya yi ta kokarin sha'awar ta tafi har ya bar ajin karatu sai wani ruwa fari ya fito daga gabansa to bana azuminsa na nan to abin da ke fitowa ta gaban namiji baliki a wuri ko dai maniyi ko maziyi idan maziyi ne ya fito maka a yulan ka azumin ka yana da amma idan maniyi ya azumin ka ya karye sai ta rama azumin ka wanda ita ce magana ta da inganci a cikin maganganun da malamai suka yi Allahu akbar da izinin Allah za mu tashi aya ta ɗari cif Allah madaukakin sarki ya ce awa kullu ma'ana du'a
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم bayan Allah subhanahu wa ta'ala yi mana bayani akan kiyayya da gaba da Yahudawa suke da mala'ika Jibrilu alaihi salam Allah madaukakin sarki ce gabar da suke yi da shi to gaba da suke da Allah kuma gaba ce suke da sauran manzannin Allah gabaki daya sannan kuma gaba ce suke yi da mala'ikun Allah duka domin da manzannin Allah da mala'ikunsa gabaki ɗayan su waliyan Allah ne masoyan Allah ne duk kuma wanda ya ce yana gaba da masoyin Allah kwara daya to yana gaba da Allah ne kai tsaye sannan kuma yana gaba ne da sauran dukkan waliyan Allah sannan bayan haka Allah madaukakin sarki ya faɗi hukuncin wanda yake gaba da shi ko yake gaba da mala'ikan sa Jibril ko mala'ikan sa Mika'il ko annabawansa gabaki daya ko mala'ikunsa gabaki daya cewa hukuncin sa ba musulmi bane shi cewa kafiri ne shi daga nan Allah madaukakin sarki ya waigo da bayani zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya lallashi zuciyarsa ya tabbatar masa da cewa ya tukan masa da ayoyi waɗanda suke bayyanannu a matsayin mu'jizozi kuma a matsayin ayoyi waɗanda suke umarni ne a cikinsu da hani duk wanda ya yi imani da su zai samu daraja a wajen Allah madaukakin sarki wanda kuma ya kafirce musu to ya kasance shine tababbe wanda ya asara kuma dama ba wanda yake kafirce mu waɗannan ayoyin Allah sai wanda ya kasance fasi fasi a wannan bayyaran shine kafiri to daga nan sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bayani akan wani mummunan hali na Yahudawa Allah madaukakin sarki ya ce awa kullama ahadu ahdan ashe ba duk lokacin da suka yi wani alkawari ba su Yahudawa na bada ku fariqun minhum sai an samu wani sashi daga cikin su ya wakwara wannan alkawarin yayi watsi da wannan alkawarin sai Allah madaukakin sarki sai ce bal aktsaruhum la yu'minu kai yadda lamarin yake aktsaruhum la yu'minu mafi yawancin yahudawa ba sa imani da Allah mafi yawancin yahudawa ba sa imani da Allah sun kasance ba su imani da manzo na Allah Musa alaihi salam a lokacin da Allah ya aiko shi sun yi imani da shi amma daga baya sai suka kafirce ma wani bangare daga cikin abin da ya zo musu da shi a cikinsa aka samu waɗanda suka rika bautar ɗan marakinsa wanda Allah madaukakin sarki ya ba mu labari a baya a cikinsu ne aka samu waɗanda idan annabi Musa alaihi salam ya ce musu sama sai su ce ƙasa a cikinsu ne aka samu waɗanda suka ce imanin da suka yi da annabi Musa ma sun janye su yanzu so suke sai sun ga Allah balo-balo lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra suka ce ba za su imani da annabi Musa ba imanin da suka yi da shi da sun janye hatta nara Allah jahra har sai mun ga Allah balo-balo da sauran miyagun ɗabi'u da miyagun al'adu da miyagun aƙidu da waɗannan miyagun bayan Yahudawa suke da su to shine nan Allah madaukakin sarki ya sake ba mu labari a game da su aka ce a'a ashe ba duk lokacin da suka yi wani alkawari sai sun warware shi ba ai dama yadda lamarin yake mafi yawancin su ba sa imani da Allah madaukakin sarki al-imam ibn jarir al-tabari shaykh al-mufassiri Allah ya gafarta masa yake cewa wa amma al-ahd amma alkawarin da Allah ya ce sun warware فإنه الميثاق الذي أعطته بنو إسرائيل ربهم shine wannan alkawarin da banu Isra'ila suka ɗaukan ma Allah madaukakin sarki la ya'malunna bima fi tawrati marratan ba'da ukhra sai su ce ma Allah wallahi mun rantse da kai mun dau alkawari za mu aiki da abin da at-taura ta kunsa lokaci bayan lokaci sai su ce sun yi alkawarin zuwa wani lokaci kuma sai su saba ثم نقض بعضهم ذلك مرة بعد أخرى sannan da yawa daga cikinsu sai su wawwara wancan alkawarin da suka yi lokaci bayan lokaci sai su dau alkawari idan Allah ya musu wani kashedi aka saukan musu da azaba ga ta suna ganin taɓalo balo sai su ce sun tuba sai su ce suna neman gafara Allah sai su ce sun sake ɗaukan alkawari za su ji abin da attaura ta zo da shi littafin da aka ba ma annabi musa alaihi salam idan wannan azabar ta kawo sai su sake saba sai allah ya sake jarraba su da wata azaba sai su ce a sun tuba har sai da Allah ya jarrabe su da nau'ukan azaba jarabawa guda tara ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات ayoyi alamomi wanda mafi yawancin alamomin nan ko mu'jizozin nan azaba a jarrabe su da jini komai suka taba sai zama jini sai su ce sun tuba a janye musu wannan azaba sai a sake jarraba su da kwakwata da abin da suka taba sai zama kwakwata komai na ce zama kwakwata sai su ce sun tuba sai a janye wannan azaba ba za a ga wani lokaci mai tsawo zai su sake komawa cikin ɓannan su sai Allah mada kuma sun iya sake da zama su da kwaɗi duk abin da suka taɓa sai zama kwaɗi sai su sake cewa sun tuba Allah mada kuma sun iya za ya sake janye musu wannan azaba ba za a ga lokaci ba sai su sake komawa cikin saban da suke yi sai Allah mada kuma sun iya jarrabe su da ruwan sama tsufa ruwa sama ruwa ƙasa su sake cewa sun tuba haka suke ta kucci kulliya da Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya ce ya jarabe su da azaba su ce sun tuba a janye azaba su sake komawa haka suke haka suke haka suke saboda haka fawabbakakum jalla dhikruhu bima kana minhum min zalik saboda haka ne Allah ya kunyata su Allah ya muzanta su Allah ya faɗa aibinsu sakamakon wannan abu da suka aikata wa ayyara bihi abna'ahu sannan kuma Allah madaukakin sarki ya aibanta ƴaƴansu domin idan kakanni suka yi aikin tsiya to wannan aikin tsiyan yakan bi jikokinsu ba idan wani kaka ya aikata abin da ba shi da kyau to ko da ya mutu ya tafi to sai a rika aibanta jikansa ma ba dan saba da wannan mummunan aikin da yayi shi yasa laraba suke da ka'ida suke cewa at-tarihu la ya'fu wat-tarihu la yarham wat-tarihu la yasqut tarihi baya yafiya shi yasa kai kokari tarihin kai kasance ga baki ne safhatun bayda ya kasance fararen takardu ne kai ya zama kana da asabhatu sauda ka zama kana da bakaken shafuffuka da baka san abu da a tarihinka sai ya zama ya tsallake ya shafi ƴaƴanka bayan ya shafi ƴaƴanka kuma ya shafi jikokinka sai ya zama da sun yi wani abu sai ya ce ai ba mamaki gada suka yi to Allah madaukakin sarki ya aibanta asalin Yahudawa waɗanda suka saba umarnin Allah suka saba alƙawari suka ci amanar Allah daga nan kuma abin ya bi ƴaƴansu aka zo hatta ƴaƴansu ƴan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam su ba sai zama aibin ya bi su gashi har yau ana karantawa Allah madaukakin sarki yana babu labarin wannan mummunan aiki da waɗannan miyagun bayin na Allah madaukakin sarki wato ya kudu suka musamman ma salaku من منهاجهم في بعض ما كان جل ذكره أخذ عليهم بالإيمان به من أمر محمد صلى الله عليه وسلم musamman kuma sai aka zo aka sake rashin sa'a ƴaƴan nasu ce zama sun bi tsarin da ubannin su suka yi ƴaƴan sai ba su tuba ba sai suka ce abin da iyayensu na da suka yi shi ma shi za su so daga da Allah ya tashi ba da labari sai ya ba da labarin mummunan aikin kakanninsu sannan su ma tun da sun bi tsarin su sai Allah madaukakin sarki ya ce kuma abin da ya shafi waɗannan kakannin naku na da su ma yanzu ya shafe sau da aka ce ya zama banu ƙuraiza da banu nazir da banu ƙainuka wanda su ne yahuda da annabta sama ya zo ya same su a madina sai ya zama suka ki imani da shi ga sha ana ba mu labari sun zo sun tambayi manzon da sama waye ne ka masa wahayi ya faɗa musu cewa jibrilu ne sai suka ce a'a abokin gaban madina ne ni ka in ne da mun imani da kai suka ki imani da annabi sallallahu alaihi wasallam فكفروا وجحدوا ما في التوراة من نعت بوصفته ‘ya'yansu na lokacin manzo Allah salama da ‘ya'yansu na yanzu sai suka kafirce kuma suka musa abin da ya tabbata na sufofin manzo Allah sama a cin attawa sun san manzo Allah sama kamar ya riku na abnaya kamar yadda suka san ‘ya'yansu haka suka san annabi sallallahu alaihi wasallama kai ɗaya daga cikinsu yana cewa wallahi na fi sanin manzon Allah ta salama yadda Allah ya ba da labarin a cikin addu'a fiye da ɗana idan ɗana ya ɓata zai iya layance min ban gane shi ba in na gan shi a wani waje amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato annabi Muhammad duk inda na gan shi zan gane shi saboda Allah madaukakin sarki ya kofi shi gabaki daya a cikin at-taura amma sai ya zama waɗannan miyagun bayan sai suka ki imani da manzo Allah sallama duk da sun san waɗannan sufofin kuma suka saba alƙawarin da suka ma Allah cewa za su ba Allah za su ba Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka kamar Allah madaukakin sarki yana cewa ne aw kullama ahada al-yahudu min bani isra'ila rabbahum ahadan ashe ba kowane lokaci ba ne yahudawan bani isra'il idan suka ɗau alkawari ga Allah wa awsaquhu mithaqan kuma suka kulla wannan alkawarin suka ce za su cika wannan alkawarin nabadahu fariqun minhum fatarakahu wa naqada sai ya zama an samu wani sashi daga cikin su sun bar wannan alkawarin sun saba ma wannan alkawarin kamar Allah yana tambayar mu ashe ba haka bane ashe amsa haka wannan ayar tana ɗaya daga cikin ayoyi waɗanda suke nuni da cewa yahudawa duk yadda kai tsammanin za su rike alkawari ba za su rike alkawarin Allah kuma kamar yadda muka sha faɗi darasi ne musamman mu da muke rayuwa a wannan zamanin akwai alkawuran da ba za ka iya kirga su ba barkatai da aka kulla da waɗannan miyagun bayan yahuda da suke isra'ila a yanzu da za ka lissafa alkawuran da aka yi da su amma ba su cika ko kwara ɗaya ba to wannan yana gaskata maka abin da alƙur'ani ya faɗi dama alƙur'ani ya faɗa alƙur'ani ga baki ɗayansa gaskiya ne to sai kuma gashi waƙi abin da ke faruwa yana gaskata abin da alƙur'ani ya ambata cewa yahudawa ba su da alƙawari kwara ɗaya da za su riƙe ba a san su da riƙe alƙawari ba siffar su ita ce saba alƙawari da cin amana so daga wannan ita ce ka'ida al-imam ibn abi hatim abdurrahman ibn muhammad ibn idris rahmatullahi alayhi a cikin tafsirin sa tafsir bil ma'tuf yayi riwaya daga babban tabi'a imam al-hasan al-basri rahmatullahi alayhi yace na'am ya Allah haka yake laysa fil ardi ahdun babu wani alkawari a bankata yu'ahiduna alayhi da yahudawa za su kulla shi illa naqahu wa nabatu fa ce sai sun wakwara wannan alkawarin sun saba wannan alkawarin ka'ida ce yu'ahiduna al-yawma wa yanquduna gadan al-imam al-hasan al-basri yace yau za su dau alkawari amma gobe da za su dau shi yau yahudawa za su dau alkawari gobe za su warware shi an sha faɗa mana a nan nan kusa-kusa mu da muke rayuwa da su a duniya a yau suna watsa a duniya musamman lokacin da hitila ya zo ya watsa su ya musu kisan ƙare dangi da suke cin shi holocaust arqamul maharaka ya watsa su suka watsa a duniya ingila da amerika suka zo suka yi alkawari suka ɗaukar musu alkawari a matsayinsu na yaransu suka ce za su tattara su a ƙasa ɗaya suka ɗauko wani mafarki da suke da shi da suke ce mishi ardullahi ma'duda wai ƙasar da Allah ya musu alkawari cewa ta ci aka je aka yanki ƙasar bayan Allah filistinawa aka shata aka ɗibo wasu ƙasashe na larabawan masar aka ɗibo wani yanki na ƙasar jordan aka ɗibo wani yanki na ƙasar syria kai a zanen ƙasar isra'ila har da madina har da madina shi ne abin da suke cimshi minan nili ilal furat suka zo suka yi aka zo aka tattara su a waje ɗaya suka kwace ƙasar filistinawa bayan allah tun daga wannan lokacin alif dari tara da arba'in da wani abu alif dari tara da arba'in da biyar zuwa da arba'in da shida zuwa da arba'in da bakwai zuwa da arba'in da takwas suna yaƙar filastinawa filastinawa na mai da martani filastinawa ba a yadda su rike makami ba sai dai su rike intifada da dutse suna jifan su da dutse sai a zauna a ce to an yi sulhu gobe ba isra'ila za ta mutu saba wannan alƙawari ko kwana ɗaya baya yi ko kwana ɗaya baya yi in yau aka ɗaura alƙawarin da tafi to da yammaci za a wawa za su wawa wannan alƙawarin har yau haka ake ciki har magajin gobe haka za a yi ta yi kago ne na gaskata maka abin da yake cin alqur'ani aw kullama ahadu ahdan da bada fariqun minhum bal aktharuhum la yu'minun sana imam al-hasan al-basri yace in yau suka yi alƙawari gobe za su warware shi so daga duk wanda yake tsammanin yahudawa za su rike masa alƙawari to tabbas yana tsammanin ya samu wuta a cikin koki in za ka samu wuta balbal a cikin kogi to yahuda za ta rike maka alkawari ba su da alkawari ko kwara daya gashi Allah mu da sarki ya tabbatar mana da haka al-imam ibn kathir rahmatullahi alayhi yake cewa fal qawm dhammahum bi nafsihim al-uhud allati taqaddama Allah ilayhim fi at-tamassuk biha wal qiyam bi haqqiha waɗannan mutanen yahudawa Allah ya zarge su ya muzanta su ya kunyata su ya tona musu asiri akan saba alƙawurran da suka yi da Allah ba su tsayu akan waɗannan alƙawurran ba in sun yi sai su saba ولهذا عاقبهم ذلك التكذيب بالرسول المبعوث إليه shi ya sa ba ƙarshe sai Allah madaukakin sarki saboda ya ƙara muzanta su sai ya aiko manzo na ƙarshe manzon da suke ta mafarki ina ma ya zama a cikinsu sai Allah ya musu kwalele da aka tashi bayan suna ta mafarki suna yada cewa ai a cikinsu annabin ƙarshe zai zo da Allah ya tashi fitar da manzan sai ya fitar da shi daga cikin larabawa waɗanda ba su zata ba wannan sai ya ƙara hasala su sai ya ƙara fusata su sai ga basu da hassada su da kiyayyarsu suka ƙaru ga annabi sallallahu alaihi wasallam وإلى الناس كافة الذي في كتبهم نعته وصفته وأخباره wanda manzan nan Allah madaukakin sarki ya aiko shi ne ga baki ɗaya zuwa ga duniya kuma a cikin littafinsa akwai siffofinsa akwai labarinkansa ga baki ɗaya komai na manzan sama akwai a cikin attaura amma da Allah ya sake sai yake fitar da shi daga cikinsu وقد أمروا فيها باتباعه ومؤازرته ونصرته a cikin attaura kuma an umarce su cewa su ba annabi sama in ya zo a cikin attaura an umarce su cewa su taimaki annabi sallama in ya zo a cikin attaura an umarce su cewa su goyi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam su bashi taimako shi yasa ma da suna tsammanin a cikin su su iya zo wa kanu min qabl yastafihuna ala alladhina kafaru amma falamma ja'u ma'a kafaru bihi da san haƙori suke yi sai su ce mai yahudawa kai sai su ce ma laraba mu shirkai wallahi mun manzon karshe zo sai mun haɗu da mu da shi mun yaƙe ku amma falan ma ja'u ma ku kafaru ne annabi sama sun san shi da yazo sai suka kafin sai masa sai suka ki bansa shike na sai halaka ta tabbata a gare su so da ka Allah mu suke ce bal aksaruhum la yu'minu mafi yawancin su ba sa imani yahudawa mafi yawancin su ba za su imani ba ko ka tsammani su imani ba za su imani ba a shehu sa'adi rahmatullahi alaihi a cikin tafsirin da sai ya ce as-sababu anna aktharuhum la yu'minu dalilin da yasa suka kafirce suke saba alkawari mafi yawancin su ba sa imani فعدم إيمانهم رشن إيمان هو الذي أوجب لهم نقض العهود rashin imanin da shi yasa su zama masu saba alƙawari shi yasa saba alƙawari alama ce ta rashin imani ko ta kawayarsa shi yasa manzon sama yace la imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahda la mutumin da bai da amana bai da imani ana nufin imanin sa tauyayye ne wala dina liman la ahda lahu sannan duk mutumin da ya zama baya da cika alƙawari to shi ma addininsa ba na gaske ba ne ba yi da cikakken addini kuma wannan sirrin ne ya sa manzon sun ce ayatul munafiqi talatun abinda ake kallo a gane mutum yana da siffa ta munafunci to abubuwa guda uku idza hajjata kaza in zai magana sai ya karya wannan karyar da yanzu mutane suka mai da ita zama ado dan kasuwa ya karya ma'aikacin gwamnati ya karya dan siyasa ya karya malami ya karya ɗalibi ya karya da abin da ya cancanta ma a masa karya da abin da bai cancanta a masa karya ba duk karya ake mutum ya karya a cikin abin da ba wanda zai tuhume shi da ya faɗi gaskiya ha wanda ya ce maka kana gida ne da waya kana gida ba ka son ganin sa eh ina gida amma da Allah ka kazo me wahala ne ina gida amma don Allah kakka zo ko kuma ina gida ne ne ne dama ina so in zo wajen ka ne don Allah kakka zo ina da ɗan matsala yanzu ba zan iya ganin ka ba yanzu shi shi ba kai kariya ba ka faɗi gaskiya ba za ka iya ganin shi ba yanzu a kana gida ne a ba na nan to yaushe kake to yanzu ma ni dai ina Legas gashi a cikin wada gashi a cikin wajen zakiya amma sai a kira shi sai na Legas ko a wata unguwa a cikin wajen a wani layi sunan shi Legas a cikin wajen su ce na Legas kaga idan haddasa kaza manzalin sun ya ce wa idan tumina khana idan aka amince masa sai ya ci amana wa idan ahada ghadar idan kuma ya zo alƙawari sai ya saba to saba alƙawari sifa ce ta yahudawa sifa ce kuma ta masu munafurci so daga sai mutum ya kama kansa hisabi kun ga gashi nan a shehu sa'adi ya ce rashin imanin su shi ya jawo suka zama masu saba alƙawari da a ce suna da imani walau sadaqa imanuhu da a ce imanin su na gaske ne lakanu mithla man qala Allah fihim to da sun zama kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce ma wasu min almu'minin rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi a cikin mummunai akwai wasu mutane sadaqu ma ahadu Allah alayhi sun yi gaskiya a cikin alƙawarin da suka ba Allah kaga ashe ta ba alƙawari alama ce ta kafirci alama ce kuma ta munafirci ba ana nufin fa idan mutum ya saba alƙawari ya zama kafiri a'a wannan fassar hawarijawa ke a'a idan mutum ya saba alkawari to ya ɗau wata sifa daga cikin sufofin kafirai ya ɗau wata sifa daga cikin sufofin yahudawa ya ɗau wata sifa daga cikin sufofin masu munafurci munafukai amma ba ana nufin shi ke ya zama munafiki a ce ko kayi kama da wasu lalatattun mutane ka ga baki in an tashi a ce ka ai wane na da sifa irin ta yahudawa a ai wane na da sifa irin ta munafikai a ai wane na da sifa irin ta kafirai kan ga ai ba zai yi daɗi ba yi kyau ba kaga wanda ita ce ka'ida so da ka mutumin da yake son ya zauna lafiya kuma ya zama imaninsa ya cika to ya tsara alƙawari daga cikin lalacewar al'ummar sai dai Allah ya shiryatar da mu akwai saba alƙawari da muke da shi na lokaci har ya zama jikin kowa ya zama mana jini da tsoka har ma an daina wa'azi kansa je yau ya yau a ce musulmai su su tare za su wani taro ba a fara ba da haƙuri ba haƙurin da za a bada shine a muna ba jama'a haƙuri sakamakon rashin fara wannan taro akan lokacin da aka ce da har ya zama cikin kowa akwai wani babban mutum muna magana da shi wata rana za a yi ana shirya wani taro ina nuna bakin ciki na kan wannan sai ce malam ka je da gamin ka kai normal babban mutum ne ya ce ne normal ya fi shekara ta ya ce ne normal sai ina damun kai na ne duk daidai ne kawai ba wani abu bane dan an ce za a abu tara sai goma aka fara ko goma da rabi to menene ta ba wani abu kaga ina al'umma ana ya kamata al'umma daga cikin alamar al'umma za ta tsayi da kafafuwan da alkhairi zai shafe ta ta tsara alkawari in ta faɗi to ta faɗi in aka ce za a fara abu karfe kaza to a fara nan ko da wanda ake jira ko ba wanda ake jira kai a fara in ya zo shi ya zama masa darasi an ce za a fara tara to a fara tara shi da ya saba sai ya zo ya ga ana yi har gobe ba zai zo ya sake saba to amma ana ta jiran shi ana ta jiran shi ana ta jiran shi ai wani bai zo wani bai zo wani bai zo wani bai zo ba shikenan saba alƙawari ne wannan so daga wannan wajibi ne al'umma ta rika kanta wa'azi a kanta yana cin asbabu ta haddufin umma yana cin alama ta ci bayan al'umma yana cin sabubban da ya sa al'umma ba za ta ci gaba ba Allah shiryar da ku sai Allah madaukakin sarki sai ya ce walan ma ja'a ولما جاءهم رسول مصدق لما معهم نبذ فريق إليك ولما جاءهم رسول مصدق لما معهم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق نعم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون نعم في الله مدوكين سركي يقول ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون الله مدوكين سركي تيزي بقى مدى مثال أي أن شعر كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون to daga cikin misalin saba alƙawarin da suka yi gashi sai Allah ce walan ma ja'ahum rasul a lokacin da wani manzo babba mai daraja ya zo musu min indillah daga Allah ya zo musaddiqun lima ma'ahu wannan manzon yana gaskata abin da yake tare da su a hannun su gashi nabada fariqun min alladhina utul kitaba kitaba Allah sai aka samu wani yanki daga cikin waɗanda aka ba su littafi suka yi watsi da littafin Allah suka mai da shi a bayan bayan su ka annahum la ya'lamu kai ka ce ba su san da wannan manzon ba da kai ka ce ba su da ilimin sa kai ka ce ba a taba musu bayanin sa ba da ya zo kawai sai suka sha kula da bangaro suka yi mulki suka ki imani da manzon nan a nan Allah madaukakin sarki ya ce walan ma ja'ahum rasulun malamai suka ce an ce rasulun nukira li yu'azzab an sa shi ba a ce walan ma ja'ahum rasulun ba sai aka ce walan ma ja'ahum rasulun a lokacin da wani manzo ya zo musu na at-tankiru lit-ta'zim an sa shi a matsayin kamar wanda ba a san shi ba domin a girmama shi wannan wani salo ne na magana a larabci idan balarabe yana so ya nuna maka girman abu sai ya nuna kamar abun ba a san shi domin ya girmama a cikin zuciyarka ya maka girma sosai ka ga girmansa amma Allah madaukakin sarki yana cewa ne walamma ja'ahum ar-rasulul azim a lokacin da manzo babba mai girma ya zo musu min indillah daga Allah kaga cewa min indillah daga Allah alama ce ta ɗaukakar wannan manzan manzan nan sifarsa musaddiqul lima ma'ahu yana mai gaskata abin da yazo yake tare da su annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo ya zo ya tare da suna da attaura a hannunsu duk da sun canza ta kannansu nasara suna da injil a hannunsu duk da sun canza injil da alƙur'ani ya zo shi yana tabbatar musu da abin da ke cikin attaura kuma yana tabbatar musu da abin da ke cikin injila daga cikin abin da alƙur'ani ya tabbatar musu shine tabbatar musu da dukkan manzannin da suka yarda da su babu wani manzon kwara ɗaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce bai yarda da shi ba kai manzon Allah sama saboda ya nuna darajar manzanni har ka'ida ya bada ai a cikin manzannin Allah akwai waɗanda Allah madaukakin sarki ya nuna wa manzon sama aka ce kai ya zama kamar sa ko eh wala takun ka sahibil hut id nada wa huwa maqzu aka ce kar ka zama kamar sahibil hut ma'abuci kifi annabi Yunus alaihi salam ko amma manzon sama sai ce la takunu ana khayrun min Yunus ibn Matta kada kada in sake in ji ɗayan ku yana cewa ni na fi nusa ɗan batta kada ɗayan ku ya ce ni na fi nusa ibn batta saboda manzon sama ya nuna mana girmama manzanni da kuma gaggata su sannan kuma ya tabbata aqida ta musulunci al-kufru bi nabiyyin wahidin kufrun bi jami'ihim ka'ida ce ta aqida kafirce ma annabi daya to kafirce ma dukkan annabawan Allah to amma duk da wannan yahuda wannan da suka zo ga abinda annabi sama ya zo da shi suka tabbatar ɗari bisa ɗari abinda manzon sama ya zo da shi shi ke cin attawar kuma dama an faɗa musu siffofinsa ga yadda manzon nan yake ga yadda yake ga yadda yake ga yadda yake ga yadda yake amma da ya zo da baza fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim shi ke nan sai suka ɗauki littafin Allah alƙur'ani sai suka mai da shi baya suka yi watsi da shi ɗaya daga cikin malaman tafsiri al-imamu qatada ibn bi'amat as-sadusi yace lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da alƙur'ani ya dawo garin madina bayan ya shekaru goma sha uku a makka ya zo ya tarar da a madina a makka babu yahudawa sai a madina da ya zo alƙur'ani na sauka a gare shi sai yahudawa sai suka ɗauki alƙur'ani sai suka ɗauki attaura sai suka gwada su sai suka ga abin da ke cikin attaura shi ke cikin alƙur'ani abin da ke cikin alƙur'ani shi ke cikin attaura sai suka ce ina ai ba za su ba da suka ce ba za su bi alƙur'ani ba sannan ita ma attaura suka yi watsi da ita to za mu ji a gaba Allah ta'ala zai ba mu labarin mai suka koma suke rubuta da shi za su koma su zama sihiri suke sai suka koma tsari suke ba wansu da ƙur'ani ba wansu da taura sai suka koma tsari shine abin bin su a yau yahudawan da muke rayuwa da su a wannan zamanin kai tsaye ba su ce suna bin tsari ba amma sai suka kirkiro wani littafi sai suka sa masa suna talmud a talmud sai suka ce wai sharhi ne shi na attawa har ma wani daga cikinsu yana cewa wai yadda musulmai suke da alkur'ani suke da sunna suke da hadisai to su ma attalu shi ne matsayin sunnarsu alhali sun sani ƙarya suke attalu ɗin nan wasu surutai ne da maganganu da su kansu malaman su suka zauna suka kirkiran musu mu ko sunna a wajenmu abin da ya tabbata na sharhin alqur'ani daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko abin da ya faɗi a bakin da bakinsa ko abin da ya aikata aikace ko abin da ya ga ana yi ne shi bai musa ba bai hana ba wannan shi ake cewa sunna sannan mu muna da sunna muna da hujjar tabbatar da sunna daga manzo Allah sama take shine muna da isnani rijalan arzijalin arzijalin arzijalin arzijalin daga yau din nan za ka iya faɗi za ka iya samu ka ce wane ya ji daga wane wane ya ha a kai zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna da sanai kuma isnadi addinin mu ne su wani tawon ganin shi kawai aka yi wasu suka zauna suka shiga daki suka kulle suka je suka kirkira abin da suka kirkira suka fito musu da shi shi ke nan suka ce sun yarda da shi mu ko namu yau da za ka zo ka ce ga hadisi to sai an yi bincike akan wannan hadisi babu wani hadisi da malaman hadisi ba su bincika sun tabbatar da ya inganta ko bai inganta ba suka ware hadisan da suke sahihai suka ware kuma hadisan da ba su inganta ba ba sahihai ba su kansu sahihan mataki mataki darajoji darajoji ne sabanin talmud ba bai kudan da zai zo yau ya bigi kirji ya tabbatar maka ɗari bisa ɗari ya ce maka talmud sharhi ne na attaura kuma ga hujjarsa muku sunna muna da hujja ga talabi nan idan aka ce wane ya yi waya daga wane wane ya ji daga wane to ka je ka bincika bai ji daga gare shi ba aikin ka ne yanzu wannan ita ce ka'ida saboda haka yahudawa lokacin da alkur'ani ya zo musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo musu bai zo ya karyata abin da suke tare da shi ba na at-taura sau da kawai sai aka samu wani yanki daga cikinsu sai suka yi watsi da littafin Allah suka ce attaura ba gunsu da ita alƙur'anin ma ba gunsu da shi sai suka yi watsi da shi ai tun da alƙur'ani ya zama ya gaskata attaura sai suka ce to ita ma attaura ba gunsu da ita sai suka yi watsi da ita Allah madaukakin sarki ya ce ka annahu la ya'lamu kai ka ce ba su sani ba alhali suna sani wannan na nuna mana idan mutum ya san abu amma ya ki aiki da shi ya tashi sani to ya zama jahili ita ce ka'ida idan ka san abu amma ka tashi sani to da kai da jahili wanda bai sani ba matsayin su ɗaya shi yasa malami yana samun fifiko ne akan wanda ba malami ba idan ya kasance alimun amilu idan ya kasance malamin ko mai aiki da abin da ya sani so daga Allah shi ya sani darsan da suke cikin waɗannan ayoyi guda biyu annal yahuda la yahfazuna ahadan wa la yusuna al-mithaq yahudawa ba ba su alƙawari ba sa cika alƙawari ka'ida ce wannan هذا سوسهم قديما والى اليوم wannan ita ce dabi'ar su har zuwa yau dabi'ar yahudawa ba san su da cika alkawari ba in sun ce kaza to ba za su cika ba in kana tsammanin yahuda su cika maka alkawari to kana tsammanin jaki zai yi kawo ranar da jaki ya kawo to Allah yahuda za su cika alkawari wannan darasi na farko ce darasi na biyu insaful qur'ani wa adl alkur'ani littafi ne na adalci ba dukkanin su suka yi wannan ba da ya tashi ya ce ne da ba da ku fariqun minhu sannan a aya ta bi ce ne da ba da fariqun min alladhina utul kitaba kitaba Allah wa ra'a zuhuri kaga bai ce duka ba waɗanda suka yi su aka ce to haka ake bukata a yi القرآن لا كلمة دم آدلش ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى ita ce ka'ida in kana gaba da wasu to kai ya sa ka musu adalci kai musu adalci ka faɗa abin da yake da daidai wanda yayi ka ce yayi taqulu li al-muhsini ahsant wa taqulu liman ata'a ta'ta wanda ya kyautata ka ce ya kyautata wanda bai kyautata ba kuma ya muna na kace bai muna bai kyautata ba ya muna na ita ce ka'ida kakkar kama mutane kudin goro wannan ka'ida ce Qur'ani ya ba mu darasi na uku anna aktsara al-yahudi la yu'minu wannan yana yana nuna mana cewa mafi yawancin yahuda ba za su imani ba لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم في الماضي والحاضر والمستقبل da yawansu ba za su yi imani da manzalar sama ba a can baya da yawansu ba su yi imani da manzalar sama ba halin da muke ciki ba su yi imani da manzalar sama ba da yawansu sannan a gobe ma ba za a samu wanda suka yi imani da manzalar sama da yawa a cikin su kafin ka ji an ce bai kure da ya musulunta to an samu kiristoci da yawa su musulunta ba ya kure ɗaya kafin ka ji an ce ya musulunta to sai an dade amma zai iya yiwa ka ji an ce kiristoci sun musulunta da yawa an samu fastoci fada-fada wanda suka bar kiristanci gaskiya ta bayyana a gare su suka fahimci addinin musulunci shine addinin gaskiya suka yi amma kafin a samu haka cikin yahudawa ba karamin aiki wannan darasi darasi na hudu anna man lam ya'mal bi ilmihi sara kal jahil alladhi la ya'lamu aslan duk wanda Allah ya ba shi ilimi amma ya ki aiki da iliminsa to sai ya zama kamar jahilin da kwata-kwata bai sani ba ita ce ka'ida idan ka sani amma ka ki aiki da saninka to sai aikin ka ya zama irin na jahili haka ka'ida ce kaga wancan wasu alaihim naba alladhi atinahu ayatina fa insalaqa minha fa atba'ahu shaytanu fa kana min al-ghawin da ilimin amma sai bata to haka yahudawa suke shi yasa Allah madaukakin sarki ya kira su da al-maghdubu alayhi annabi sama ya fassara a hadisi sahihi yace al-maghdubu alayhi hul yahud wadanda Allah ya rushi da su sune yahudawa alimu wa lam ya'malu bi ilmi ga tsabagen sani kama al huda amma ko ba aiki da ilimi to haka yahudawa suke kuma har yau ka kalla a duniya cikin mutanen da suke ba ilimi muhimmanci akwai yahudawa akwai yahudawa wata hukumar da ke binciken san karatu a duniya abin da ake cin shirin kansa a rahoton da suka fitar nisbar da mutanen isra'ila suke karatu yahudawa kana iya samun a rana ɗaya bai hudu zai iya sauke maka littafi mai shafuffuka shafi shafi shafi ɗari biyar a rana amma akwai musulman da a rana nisbar karatunsu to baya wuce rabin shafi idan ya yi kokari shi ne iya karanta shafi rabin shafi musulmi amma duk wannan tsaban ilimin da suke yi sai zama baya musu amfani yanzu mutumin da ke son ya koyi ya koyi ya koyi yahudanci abin nan theology tauhidin tauhidin yahudawa in suna da tauhidin ya inganta shi mai tauhidi wato ya addinin su kafin ka zama dakta digiri na uku to Allah kalla kan suna bukatar sai ka iya yare goma sha ɗaya yare ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas har sha ɗaya sai ka iya duk wanda aka juya maka za ka iya juya kuma za ka iya rubutu da shi in an ce rubutu ba ana nufin ka rubuta abcd ko waye ba a za ka iya rubuta littafi za ka iya gabatar da lakka da wannan yaran sannan in mukabala ta tashi za ka iya mukabala da wannan yaran yare sha ɗaya so daga suna da ban mamaki Allah maɗaukacin sarki ya ba su tsabagen ilimi amma ilimin da zai musu amfani bai shiryar da su ba su samun shirya ta sanadiyyarsa amma karatun suke to shi yasa duk mutumin da ya karatu amma baya kokarin aiki da karatun da ya yi to sai ya zama kamar jahil ba su da bambanci da jahil shi yasa ba sai kamar ta karatu shi yasa magabatan mu sun kasance da zara sun koyi abu sai su sa shi a aiki an ruwaito al-imamu ahmad bin hanbal rahmatullahi alaihi wata rana ana zaune sai karantar da hadisin da ke cewa istajama rasulullah sallallahu wa aqal hajjama ajra annabi sama an masa kaho kaho ne wannan da ake na na fitar da wannan jinin mara kyau a jiki manzo sama kuma ya biya wanda ya masa kahon kudin shi ana gamawa sai al-imamu ahmad ya ce a ji a kira masa wanzami mai kaho aka kira masa wanzami mai kaho ya ce wallahi ba na nufin yi kaho yau amma tun da muka karanta hadisin nan ko ba mu taɓa karanta shi ba to wajibi ne mai aiki da shi da yiwuwar idan muka wuce shi ba mai aiki da shi ba ba za mu taɓa aiki da shi har abu wajibi ne a duniya idan har ka mutu ba taɓa maka kaho ba Allah zai tambaye ka a ranar lahira Allah ba zai tambaye ka ba dan ba maka kaho ba amma al-Imam Ahmad yace tunda manzo Allah sama yayi kuma gashi har ya biya mai kahon kudinsa to mu ma bari mu ci albarkacin wannan hadisi mai aiki da shi mu samu albarkar da ke ciki to ita ce ka'ida so da kayan gudawa ga Allah madaukakin ciki sai ce da ba da fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wa ra'a qulubihim ka'annahum la ya'lamun ay ka'annahum jahilun a lokacin da suka yi watsi da littafin Allah suka mai da shi bayan bayan su ka'annahum la ya'lamun sai suka zama kamar marasa ilimi sai suka zama jahilai ba su da ilimi ɗaya daga cikin manya-manyan malamai tabi'ai al-imam matsar ibn sahman al-warra ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai ne almajiran anas radiyallahu anhu yana da wata magana yana cewa khayrul ilmi ma nafa mafi alkhairin ilimi shine wanda ya amfanar وإنما ينطق الله بالعلم من علمه ثم عمل به Allah kuma yana sa mutum ya ilimin ya masa amfani ne idan ya aiki da abin da ya koya. Ilimin ka na zama mai amfani idan ka yi aiki da abin da ka koya. Amma wala yanfa'u bihi man alimahu thumma tarakahu. Amma Allah baya amfanar da mutum da iliminsa idan ya ilimin daga babu sai ya aiki sai ya aje ilimin gefe guda kawai ya aje ilimin gefe guda sai a ce ga ka likita ka koya ka koyi likitanci ga certificate ɗinka an kira ka an baka aran adda kai kai cikakken likita ne amma sai ka tattara takardar ko shi kenan sai kuma kana sai da kayan miya ba research ba komai ba ka ma kowa allura ba ka binciken komai sai a shekara biyar haka har sai ka manta yadda ake allura wata rana da wani zai zai ce ka mishi allura ba za ka iya mishi so da tarakta tarakta ka ba ilimin to ita ce ka'ida sannan babban malami a imamu malik ibn dina rahmatullahi alaihi yana cewa man ta'allama al-ilma lil 'amali kasarahu ilm duk mutumin da ya koyi ilimi dan ya aiki da ilimin to ilimin zai zai sa shi ya bi ilimin in kai aiki in kai ilimi dan kai aiki da shi to ilimin zai karya ka zai sa zuciyarka ta zama ilimin ka ce ne amma wa man talabahu bi ghayri al-'amali zadahu fakhra amma idan ka koya ne ba dan kai aiki da ilimin ba to abin da zai kara maka shine kai kai ta albaya idan zo ana magana ka ce kuma shi ilimi ne wani ya ban labarin can shekarun baya suka shigo mu suka suka shigo masallaci shi da wani wancan din shi malami ne wai suka samu raka'a biyu a la'asar dukkaninsu sai kawai wancan wanda malamin ne kawai sai sallani ya samu raka'a biyu a zahar la'asar kawai ya sallame ya wuce wancan ya tashi ya kawo raka'o'i guda biyu ya gama sallarsa shi kenan sai ya tambaye shi sai ya ce mishi ana ga ba ba da raka'a biyu muka samu ne da sai ce mishi mazhaba nawa ka sani wai mazhaba nawa ya sani yanzu kai ka san wata mazhabar da mutum yana zaune a gida ya samu raka'a biyu a sallar la'asar shi kenan kawai sai ya kawo ya kita shi ya kawo raka'a biyu ya raka'a biyu kawai akwai inda mai mazaunin gida aka ba shi dama ya raka'a biyu a la'asa haka son zuciya ke ya matsa ya tambaye ya tuna mishi shi yana ganin wa ya tuna mai shi kenan zai ce mishi mazhaba ne ka sani to shi ko bai san kowace mazhaba ba sai shi ya ci alaba ka hakuri to kaga wannan ita ce fitina shi yasa malami idan ya san ilimi amma bai aiki da ilimin sa bala'i ne a cikin al'umma al-imam Ubayd ibn Iyad yana cewa la yazalu al-alim jahilan bima alima hatta ya'mal bi kun ga magana da aka faɗi ka an zama la ya'lamu malami baya gushewa a matsayin jahili har sai ya aiki da abin da ya sani idan ya kasance kawai ana kallon sayin bukhari a kanka ana kallon almuwatsau ana ganin muktasar a kanka yana suna tashi da kawo ce a hango su ga su nan kawai suna tabbata a kanka amma ba ka aiki da abin da suka kunsa al-imam al-fubayr ibn iyad yace kai jahili ne har sai kai aiki da abin da ka koya fa idza amila bihi kana alima idan yi aiki da abin da ya koyan nan ya sani to daga nan ya zama malami amma duk tarin ilimi idan ba ka aiki da abin da ka koya to yanzu mutum ya zama ba da ilimi sunan shi jahili ga shi nassan qur'ani ya tabbatar mana nabada fariqun min alladhina utul kitaba kitaba Allah wa ra'a qulubihim ka'annahum la ya'lamun sai ka ce ba su sani ba in ka garza ko za ka ce jahilai alhali suna da tarin ilimi Allah madaukakin sarki ya bamu ilimi mai amfani shi yasa duk lokacin da manzon sama zai roki Allah ilimi sai roki Allah ilimi mai amfani kuma hadisai sun kai sun tabbata manzon sama yana roƙon Allah ya tsare shi daga ilimin da bai da amfani Allahumma inni a'udhuka min ilmin la yanfa haka manzon sama yake cewa sannan yana cewa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a duk safiya duk safiya sai manzon sama yi wannan addu'a a wata riwaya duk maraice bayan da aka sai mutum ya ce Allah mai ni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan wannan na abubuwan guda uku a nan suna yana roƙon Allah Allah madaukakin sarki ina roƙon ka bani ilimi mai amfani sannan ya Allah madaukakin sarki ka bani arziki wanda yake mai yalwa sannan ya Allah madaukakin sarki ka bani aiki wanda yake nagari in Allah ya mutum waɗannan abubuwan guda uku to shi ke ya gama bashi rahoto ya samu rabon duniya kuma ana kyautata masa idan zai samu rabon lahira Allah mu da sarki ya taimake mu gabaki daya abinda Allah ya kaddara mana mu fassara kenan a yau sai Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba insha Allah mu sai mu tashi sabuwar aya kuma aya mai tsawo Allah mu da sarki ya taimake mu Allah ya albarka a cikin rayuwar mu Allah ya saukan mana da alkhairi a cikin kasar mu Allah ya ba mu zaman lafiya Allah mu da sarki ya taimake shi wa gabanin da ya muku jagoranci وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته